أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a shegin mu shehi marudwanu da shugabanmu na zakirai da yan uwa almajirai da iyayenmu wadda muke tare a wannan waje mai albarka da ƙungiyarmu na agaji da ainihin samari masu himma masu kokari muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau dai laraba ne insha Allah 20 ga watan Rabiul Awwal hijiran shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1440 wanda kuma ya dace da ah, 28 ga watan sha ɗaya da takwas ne ko?
Na'am shi.
Ga watan sha ɗaya. Miladar aiwa na Isa ɗan na Maryam shekaru dubu biyu da goma sha takwas. Alhamdulillahi mun sake dawa dai kan karatunmu na wannan littafi mai albarka a sahihul Buhari a mujalladi na biyu amma juz'i na hudu a shafi na ɗari biyu da goma sha bakwai a babi na ishirin da hudu kuma kan hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da hamsin da shida. babi yana cewa babu zikiri ibn abbasin radiyallahu anhuma wannan babi zai bayani na manaƙibu darajoji na sayidina abdullahi dan abbasu da kuma mahaifinsa shine abbasu da haka aka yi tasniya aka ce yardan allah ya tabbata gare su Ah, manyan mutane ne a musuluncin asali ma su ne ake nufi da ashajaratu zakiyatu kamar yadda ake da ashajaratu mal'unatu to ana kuma da ashajaratu zakiya ashajaratu zakiya manzan Allah da danginsa Sallallahu da alaihi ƴaƴansa da jikokinsa mal'una kuma wayancan umayawan din ne so ake nufi da ashajaratu mal'unatu ina jin kamar mun fitar ko wani hadisi ne Ah, wadda muka karanta wani lokaci can baya to shi abdullahi dan abbas annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar kullum yau ma haka ne ya ba da labari tun kafin a haife shi ya ba da labarin aihuwarsa saboda haka sahaban annabi suna da labarin wannan yaro da za a haifa mai albarka wata rana manzon allah yana zaune Sallallahu alaihi wasallam.
sai ga umil falalu wani yakan ce albarkan wani to ita umil falalu ya take a wajen matan manzan Allah manzan Allah yana da wata matarsa ana ce mata maimunatu bintu harisa Na'am.
to da ita da umil falalu ita ma bintu harisa uwansu ɗaya ubansu ɗaya duk ‘ya'yan haulatu ne bintu aufun haulatu bintu aufun ita ce muka yi tarjamanta wani lokaci can da muke cewa ba taɓa samun wata mata a duniya wadda ta tara su kai masu girma masu daraja kamanta ba tun da aka yi duniya har duniya ya ƙare kuma ba za a samu ba. domin annabi muhammadu na auren yarta Sallallahu alaihi wasallam.
abubakar na auren yarta aliyu dan abi dalib ya aure yarta abbasu ya aure yarta a hamza ya aure yarta zuljana haini jafaru jafaru dayyar shi ma ya aure yarta to wayannan ma duka ajiye su a ce da yin sulke kama annabi muhammadu ai an gama to wai saboda haka wayannan duk ta yi surkuta da su sun aure yarta to ga maimunatu bintu haris a gidan ma'aikin allah Sallallahu alaihi da mijinta abu rahiman algafari wadda Allah masa rasuwa wadda manzo Allah zai gaji matar a wajensa ta hannun Abbasu Abbasu ma shi ya daura auren tunda aurenta ya kare sai ta dawo wajen yarta ita ce ummi falalu to manzo Allah yana kula da shaninta ya lura da hankalinta ya ga ba wanda ya dace da ita kamar manzon Allah shine sai ya shawarci manzon Allah annabi kuma bai ki ba to shine sai aka yi auren ga ta gidan annabi ummi falalu kuma tana gidan Abbas to shine wannan albarka na auren sai ya jawo alherai da yawa sai zama annabi na zaune wata rana da sahabansa sai ga umil falalu ta fito daga unguwa za ta je wani unguwar sai ya ganta sai ya kira ta umil falalu da ce na zo mana ta zo sai suka gaisa wanda suka gaisa sai ce mata annabi muhammadu basirun bi sirril gaini eh ya ce ciki ne da ke ɗan namiji gashi nan ina ganinsa wani kyakkyawa wani kuma ilimi da gaske wanda duniya gaba zai makudu da arewa sai an ji iliminsa La ilaha illallah.
ta ce ya rasulallahi ai ai ba ni da ciki Annabi Muhammad.
ni da gama wanki ma yau kwana nawa Mhm.
ya ce kar mu je ga nan Tashi.
in haka kin yi faɗa shekaran jiya ba ki kwanta da mijinki ba ba ai a ranar cikin ya shiga ina san haka Annabi to me Muhammad.
za ta ce kuma ai sai ta ko Ai ta dole.
ce na barka lafiya ta tashi kuma ka san mata da kunya aka tashi kuma aka shiga to tun lokacin annabi ya bada labari shigan cikinsa annabi ya sani to sahaban da suke wajen sai aka dai kai annabi ba yau ya faɗi wani magana bari dai a haifi wannan yaro mu gan shi ko da aka haife shi sai zama kyakkyawa to sai da ta je gida sai ta gaya mijinta Abbas Abbas kuma uban annabi ne to shine ya taso daga gida ya zo ya samu manzon Allah yana zuwa manzon Allah ya san an gaya mishi wani labari sai miƙe tsaye ya ce kowa ya nuna min babansa ni ga babana Abbas ya kama shi ya sumbance shi sannan ya nuna mishi wajen zama ya zauna bayan da ya zauna sai ke ce to ya rasulallahi wani labari ya same ni an ce ka ce kaza ka ce kaza ya ce baba haka ne tabbas maganan cikin nan abin haka yake ce to amma ɗana muhammad wannan magana kar a kar a ringa faɗa ya ce ayan gama ai magana wai kar a kwa- ringa ko bai ma taso ba malakun da suke sammai ma duk sun san wannan saboda haka wannan magana a ruwan shi ma bai taso ba Annabi Muhammad.
ina ce ya rasulullah ni dai ɗana muhammadu wannan irin magana na jin kunya kana yin shi hakan na jin kunya sai manzo Allah ya sake daga mu ya ce jama'a wannan shine abbasu babana kowa yana alfahari da iyayensa ku nuna min iyayen ku kuma in kuna da uba kamar nawa ku nuna min ji maulana rasulullah sannan da ya ce kun san dan uwan uban mutum ya zama ubansa in ji maulana rasulullah saboda haka manzo Allah yana ba Abbas kima yadda ya kamata to sai gaya min shi ce to in an ji a gaya ummi falalu da zaran an haifi wannan yaro a zo mana da shi in dai an haife shi ina so a zo mana da shi to shine da aka haifi sayyidina abba abdullahi dan abbasu sai aka ɗauko shi aka kawo sayyidina muhammadun rasulullahi to muna maganan kawowa ga liman ya kawo kansa shi ma wajen maulidin allah ƙara lafiya ya ja kwana ya samu gama lafiya albarkar sayyidin rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam.
Allah da jama'a yadda muke tahowa wajen maulidi Allah ba zai kunyata mu ba domin ƙauna ce da soyayyar ma'aiki take kawo mu. Allah kuma ba zai taɓa kunyata mu ba shi kuma manzo Allah ya alƙawari mutum yana tare da wanda yake so saboda haka a lahiran ma muna tare da manzon Allah yanzu ma dan idon mu baya gani ne amma muna tare da shi a nan tunda Qur'ani haka yace wa alamu annabikum rasulullahi to yana nan zama kuna ji sai gaya wa babansa Abbasu cewa in an haifi wannan yaro Abdullahi dan Abbasu a zo masa da shi to da aka haife shi da namiji dama ya riga ya bada labari sai aka zo masa da shi komai ba a bashi ba sai aka zo da shi ana zuwa sai manzo Allah ya kama shi sai ya rungume shi da ya kama shi da ake kama jinjiri sai ya jawo shi sai ya haɗa kirjinsa da nashi tun yana jinjirin shi yasa abdullahi dan abbas wani sa'in yakan yi alfahari tsakanin sahabbai ko kuma ta haddisi da ni'imar Allah yakan ce manzon Allah ya rungume ni ina jinjiri bayan na girma na kai munzuli ya sake runguma na kuma haka ne to wannan kuma wasu asararan manzon Allah yake dora masa yana dora masa wasu asararai ne to da aka zo da shi manzon Allah sai ya ce a kawo dabino shine sai sa dabinon a bakinsa ya tauna ya tauna ya tauna da yawunsa da dabinon sun haɗu shine sai ya lakata sai sa a bakin yaro din shine Abdullahi dan Abbas sai yana lashewa yana lashewa ina lashewa sai ina dariya sai ce baba ka gani dai ko yana lashewa ina da- yana ina ina murmushi yana dariya sai a- Abbas ya ce ɗana Muhammadu ai kai ka bi ni sanin ko menene ya ce baba in rayuwanka ya tsawaita za ka ga abubuwan mamaki na ilimi dangane da wannan yaro za ka ga abubuwan mamaki na hikima dangane da wannan yaro to shine sai ba Abbasu a, dan aka koma da shi bayan ya mishi tahniki ya masa hudu ba shine sai sami suna Abdullahi sunan ubansa dan manzo Allah sunan mahaifinsa Abdullahi kuma kan yake a wajen Abbasu saboda haka da aka sa wannan suna sai ya ji daɗi wani abin mamaki kuma ashe shi Abbasu a zuciyarsa ya kudurce zai sa Abdullahi eh sai kuma aka samu tawadiki ma'aikin Allah ya ambaci yaro da suna Abdullahi to saboda haka yana daga cikin al'abadalatu da malaman hadisi suke magana a cikin sabon annabi an ware wasu sunaye masu suna abdullahi abdullahi abdullahi abdullahi abdullahi su shida to su ne malaman hadisi suke kiransu al'abadalatu in an ce wannan hadisi abadala sun rawaice shi to ana nufin wayannan abdullahi guda shida a ciki akwai abdullahi dan abbasu allah kara masa yarda to saboda haka sai aka ba da yaro aka koma da shi gida ana kulawa da sha'aninsa kuma to kar ku manta kamar yadda aka faɗa dai ai ta wannan yarinya wa- wanda ta haifi abbasu ummi falalu ne ummi falalu ummi falalu da matan manzon Allah maimunatu bintu haris uwa ɗaya uba ɗaya saboda haka yaron wani lokaci sai a ɗauko shi sai a kawo shi gidan annabi a nan zai kwana eh saboda wannan shaƙiƙiyar uwarsa ce ita ma uwa ce saboda haka sai ke kwana don haka ya tashi a gidan annabi bai san wani waje ba kamar yadda ya san gidan annabi kuma jama'a ku lura annabi bai ce an kawo mun agola ni ba zan riƙe ba annabi bai yi haka ba a'a yana kula da sha'aninsa da komai kuma kar ku manta annabi bai da tiraka ɗakin matansa duk wacce take aiki a nan yake manzan Allah. To shi ko mutum ne mai yawan ibada, cikin dare zai miƙe ta ibada ya ta ibada ya ta ibada wannan ƙa'idansa ne manzo alaihi salatu wassalam. Saboda haka yana yaro ƙarami a ɗakin matarsa sai manzan Allah ya miƙe yana ta ibada lokacin bai ma san komai ba. albarka da addu'o'i da annabi yake ta yi yana ta sauka a kansa saboda haka ya zamanto mai albarka har yi lokacin da ya zo ya kai kima yana tafiya yana gane abubuwa to shine ya zo wajen manzan al- ya zo gidan wata rana wajen uwarsa ita maimunatu a bacci ya ɗauke shi a koma da shi manzo Allah ya ce a kyale shi kara tafi da shi to manzo Allah ya tashi yana nafila cikin dare yaro kurin sai ya tashi shi ma sai ya alwala annabi na ganin abin mamaki kuma dama ya riga ya bada ma labari za a ga mamaki dangane da shi to sai ya zo ya tsaya wai shi ma zai yi sallah da annabi to da ya zo ya tsaya manzo Allah na cikin sallah sai ya kamo shi sai ya kawo shi kusa da shi ya daidaita tsakaninsu to sai manzo Allah ya sake shi an manzo Allah na ci gaba da karatu yana ci gaba da karatu yaro sai ya sake jiya da baya ha zuwa can manzo Allah ya haka bai ganshi sai sai sake miƙa hannu ya kamo shi sai sake dawowa da shi inda ya tsaye da shi shikenan yaro yadda manzo Allah ya sake sai sake koma da baya sanda suka yaka sau uku manzo Allah sai ya kyale shi shine bayan an yi sallah an idar an je masallaci da asuba an yi sallah an dawo an karya sai manzon Allah yana tambayansa Abdullahi wai me yasa da na jawo ka na kawo ka kusa baka tsaya inda na tsaye da kai ba ya ce ya rasulallahi anya mai hankali mai basira zai iya haɗa kafaɗa da kai ya rasulallahi manzan Allah ya ta mamaki ya ce maimunatu zo ki ji mamaki kai faɗa abin da gaba ɗaya gabana eh ya sake jaddadawa ya ce na ce muku wannan yaro za ku ga mamaki da shi to a ranar ne manzon Allah yake masa addu'a Allah ka sanar da shi hikima to wannan shine ruwayar da Buhari ya kawo sauran addu'o'in sun tsere wa Buhari a cikin sahihinsa amma ya kawo a cikin at-tarihul kabiri nashi amma a cikin sahihul Buhari ba wani ruwaya wanda ya ce ya wuce Allahumma allimhu hikmata Allahumma allimhu hikmata to amma ruwayan wa faqihu fi dini allimhu tawila wa faqihu fi din ya tsere wa Buhari amma Imam Ahmad da sauran malamai yan uwan sun rawaita amma Buhari bai da wannan ruwaya a cikin sahihi amma a cikin tarihul kabiri akwai wannan ruwaya to wannan shine Abdullahi dan Abbasu a jama'a kwata-kwata ya rayu da annabi shekara biyu da watanni shida watanni talatin suka yi da annabi daidai talatin annabi ke rasuwa eh saboda haka shi bai zauna da annabi ya samu hadisai da yawa ba an fahimta bai zauna da ma'aikin Allah ya samu hadisai da yawa a wajen shugaba ba sallallahu alaihi wasallama saboda gabatar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to amma dai gashi ya masa addu'o'i addu'o'i na alkhairi kuma alhamdulillah wayannan alkhairan da annabi ya roƙa masa an gan shi tare da shi shi Abdullahi dan Abbas don malamai sun yi ittifaki addu'ar ma'aikin Allah gaba daya wato mustajaba ne Allah karba yake to ga malamin mu ya iso muna mishi barka da zuwa Sheman Salu na Sheikh Ishaqa shi ma ya iso wannan waje mai albarka a muna wa malam barka da zuwa Allah kuma ya ja kwana ya sa a gama lafiya dan alfarmun shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ba mu albarka mu shehi mu shehi isa ga mai jiri to jama'a kun ji abin da yake ya tabbata ga Abdullahi dan Abbas zaman da suka yi da annabi yana dan hankali yana mumayyizi dan manzo Allah ya rasu ya bar shi bai balaga ba to amma a ɗan lokacin da ya zama mumayyizi yana gane wasu abubuwa watanni talatin ne shine shekara biyu da watanni shida suka yi da maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to bayan manzo Allah ya koma ga Allah wannan yaro yana ɗan yaro ƙarami sai gaya wani abokinsa ya ce na so a ce da manzon Allah ya rayu ringa karban hadisai a wajensa directly wato annabi na faɗa na cefewa to amma tunda ban samu wannan arzikin ba sai ɗan kaɗan to zan bi sahabban annabi wanda su suka zauna da annabi su suka san annabi dan iya karatu a wajen su ko koyi abin da annabi ya koya musu sai wannan abokin na shi dube sai kyalkyale da dariya ya kake dariya ya ce ban da kai wa'awa abdullahi ban da kai wa'awa da tunani ga irin su sayyidina abubakar irin su umaru irin su usmani irin su ali irin su wani irin su ya ringa man lissafa manyan sahabbai waje zo wajen kai na tambayan addini ga wayannan manya manya yaushe har da kare da su a zo wajen ka yace eh, haka kake tunani yace to shikenan na kyale ka amma ni dai zan je saboda haka in ji labarin wannan sahabi na da hadisi kaza sai je har gida har gida yake bin sa yace na zo ne ka bani hadisi iri kaza sai ce haba dan amin rasulullahi me yasa ba za ka zauna a gida ka aiko min in zo ai mu saboda girman manzon Allah daga mun ganka muna tuna ma'aikin Allah ka aiko ni mu zo mu ringa karantar da kai ya ce kai ilimi ya fi karfin nan ilimi ita za ta bi ba wato ita za a kamo ta kawo ta ba saboda haka ni ne dan zo ina daukan ilimi ba ku ne za ku zo gida kuna karantar da ni ba matukan na son abin ya mun albarka haka ya kamata ya zama wata rana ya je wajen sayidina bi hurairata karban wani hadisi na manzan Allah abu hurairata ya yi kuka ya ce na sha gaya maka in dai hadisi kake so ka kira ni kurin in zo gida in same ka ya ce a a to shi ne sai kama shi ya sumbance shi ya sumbance shi ya ce ya kake sumbanta na haka ya ce ya haka annabi ya nuna mana mu girmama 'ya'yan manya eh shi kuma shine sai durkusa a gaban sayidina Abu Hurairah ta ce ya zaka mun haka yace ni ma na samu hadisi manzo Allah ya ce a girmama ahalin ilimi eh wannan ya yi ladabi wannan ya ladabi wata rana ya tafi gidan wani sahabi karban hadisi sai da ce sahabin yana baccin rana ya dawo akwai nauyi sai ke jiran sai sahabin ya tashi ba shi hadisi shi ba zai tashe shi ba to in kai ne ko ka gala gaba ta malam na bacci a zaure za ka tashe shi to shi bai tashe shi ba sai zauna bakin kofa kuma ga shi ana hunturu to ka san yaro shi ma haka sai dan jingina haka ya dan kwanta ba bacci sai dauke shi ba iska sai ringa ɗibo ƙura yana barbadawa a jikinsa yana ɗebo ƙura yana barbaɗa a jikinsa sai ga sayidina umaru sai ya zo ya gan shi sai ina kuka ya ce wannan ɗan abbasu ne abbasu kuma amin manzan allah ne shine yanzu a nan a ƙas yana barci ƙura na zuba a kansa to shine ya tashe shi ya shashare mishi jiki ya ce zo mu tafi ya ce ai na zo karban hadisi ne sai mai hadisin ya tashi kuma ya bani ya ce bari in tashe shi ya ce a a ya- kai kai tafiyar ka ni ina jin sa sanda ya tashi ya bada hadisin sana abdullahi dan abbas ya koma gida to shi yasa karatunsa ta yi albarka saboda girmama malamai da yake yi kuma yana kiyaye adabu amma da almajirai ku duba abin da kuke yi wani sa'in sai mun zo wajen maulidi za mu tashi mutum sai zo ala gaba ta malam dama ina son abu kaza kaza nan ya yake a wajen maulidi haba bawan Allah ba za ka iya bin mu gida ba ka yi tambaya wani kuma kan hanya ma kudu ala gaba ta malam tsayaman jimana jimana Am, abu kaza kaza nan shi ina ladabi cikin wannan ku duba Abdullahi dan Abbasu ba har gida fa yake bin sabai ba wanda girman shi ya kai ya zauna ne su zo suna karantar da shi amma ce ba zai haka ba to saboda haka da Allah ku ringa kula da ladabi kuma na sha gaya wa samari in kun ga mun fito za mu zo karatu irin da daddaren nan ba ruwanku da irin wannan gaisuwa kana tsaye da yarinya kun wani bacewa a to kuma malam ya zo wuce Allah gafarta malam Allah ya kiyaye ka wannan shekantaka har yaushe ai da ban ganka ba amma kuma ka kira ni yanzu na ganka ai ka tona wa kanka asiri dan Allah samari mu ringa kulawa ladabi yana da kyau da ladabi aka riski abin da ake so a riska kuma abin sai ya albarka faman ba ladabi yan uwa albarkan zai zama dan kaɗan ba mai yawa ba to wannan kuma shine abin da ba masu dan Allah dan annabi a kula to Abdullahi dan Abbasu ya taso da abubuwan mamaki dangane da zaman shi da ma'aikin Allah shi dan wannan lokaci kankani wata rana babansa Abbas sai kira shi ya ce zan aike ka wajen shugaba ya ce to baba dan yana son maganan tafiya gidan annabi yawancin zamansa a gidan annabi ne saboda uwarsa da take gidan maimunatu bintu haris to sai ya aike shi to da ya zo Allah ya cusa masa basira da fahimta sai ya samu manzo Allah na zaune ga wani mutum a gabansa da fararen kaya ya yi sha ado jikinsa yana sheƙi yana kyalkyali suna magana da manzon Allah wani sa'in ya yi murmushi wani sa'in manzon Allah ya yi murmushi to da ya zo ya ga haka sai ya tsaya ya jimma ya jimma ya jimma ya jimma ba su gama abin da suke yi ba ya jimma ya jimma ba su gama abin da suke yi ba sai ya koma da ya koma sai je gaya wa babansa na je na samu manzon Allah yana tare da wani bako bai iya isar da wannan saƙon ba ya ce kayi daidai haka ake son ladabi haka ake son neman albarka in ji baban ya ce to kyale an ji mama ma- za- za mu haɗu da shi a masallaci to shine da ya zo ya haɗu da manzon Allah shi Abbas yake ce ai na turo kaninka Abbas Abdullahi ya zo wajenka da ya tashi zuwa sai ya zo ya same ka kana tare da wani mutum kuna tazance da shi ya ce a'a baba kanina ya ga wannan mutum ya ce wallahi ya gan shi ya rasulallah ai ba mutum bane ai ba mutum bane mala'ika jibrilu ne ya zo muke hira ai ai da jibrilu muke hira to baba Annai Muhammadu.
tun da ɗaɗani na ya ga wannan mutum ba zai girma da idonsa ba sai ya makanci La ilaha a kwarai kuwa kuma haka haka yi ai abdullahi dan abbasu a ƙarshen rayuwarsa ma maha- makancewa yi saboda ya ga wani abu da bai dace ya ga wannan abun ba amma albarkan ma'aikin Allah an ɗauke masa wasu abubuwa amma hirara na wannan yan dole sai ta shafi shi ai dalilin makancewarsa kenan da ƙarshen rayuwarsa baya gani amma da yake ilimin a kirji yake duk abin da aka tambaye shi sai ya ringa ba da fatawa yana ba da amsa shine har lokacin da ah, ajalinsa ta zo ta sauka lokacin da ajalinsa ta sauka ya rasu wani tsuntsuwa ka gani tun da ake a madinatul munawwaratu ba taɓa ganin tsuntsu irin wannan ba farisol sun zo yana zuwa faka faka jama'a da su abin nan manyan sabai suka ce a kyale a kyale sun ya zo ya sauka ya sauka kan annashi makaransa ka san da idan mutum ya rasu aka ake barin shi tsirara ba a rufe shi an fara rufe gawa ne daga lokacin da sayyidatuna Fatimatu Zahra ta rasu ya lokacin aka fara rufe gawa to sai a kawo zani ko wani abu sai a lullube amma an aka riga aka sa ma lifafan ka sai a kyale ka amma ba za ka wani zani ba amma saboda ita sai da suna faɗi mata zahara matsayin su su ahlul baiti aka lullube ta saboda ta yi wasici da haka to shikenan sai zaman sunna kuma ana ta yi har Allah ta shi alkiyama to da wannan sun zo ya sauka akan makaram shikenan sai kutsa kai sai sauka a jikin shi Abdullahi dan Abbas sai ya ɓace. To jama'a ana ta zaune ana jiran a ga fitowarsa yau ne gobe ne jibi ne ba ga fitowarsa ba. A'a lafiya kar ku duba aka zo aka bincike ta ko ina ba shi ba dalilin.
Allahu akbar.
To shine aka tambaye malaman sahabbai me kenan wannan suka ce iliminsa ne. Iliminsa wanda annabi ya riga ya roƙa masa tun yana cikin halin rayuwa shine ya mutu da iliminsa wato duk ilimin da Abdullahi dan Abbas ya bayyana wanda bai bayyana su ba su suka biyawa ninkin ba ninki to me yanzu tanko inda ya bayyana sauran dama Abu Hurairah ta Allah ƙara masa yarda yace annabi ya sanar da ni burgami iri biyu na ilimi ɗayan na bayyanawa ɗaya kuma inda zan bayyana sai a yanke mun wuyana ya sayyidina Abu Hurairah ta to saboda haka akwai abin da Abdullahi dan Abbas ya faɗa amma akwai abubuwan da bai faɗa ba radiyallahu ta'ala anhu ranan da ya rasu Muhammad bin Hanafiya dan Sayyidina Ali bin Abi Talib ya ringa kuka ya ringa kuka yace a yau rabbani wa hadhihi al-ummati ya rasu eh malamin wannan al'umma ya rasu ya koma ga Allah ya tafi da iliminsa eh abin da ya karanta dan kadan ne wanda ya tafi da su su suka fi yawa radiyallahu ta'ala anhu saboda haka sahabai sun san darajarsa sun san imansa sun san komi nashi da haka za mu yi matashiya watakila a, mu karanta matashiyan ita ce akwai daga cikin sahabbai wanda annabi ya musu kirari ya yabe su ya ce suna da fahimta fahimta saƙiba wanda duk abin da suka fahimta suka faɗa yana dacewa da abin da yake al'arshi ko lauhul mahfuzu ko abin da yake wajen Allah daga ci akwai sayyidina Umar dan Hattabu aka manzo Allah ya ce to sai na umaru ya hangi wannan yaro yana da albarka kuma akwai fahimtar ilimi a wajensa saboda haka shi lokacin da yake halifanci duk abin da zai sai ya nemi abdullahi dan abbas to sahabai sai ba sa jin daɗi manya an ce me yasa sayyidina umaru yake shigo mana da wannan yaro a cikin mu'amalan mu to har sayyidina umaru ya je to shine zai yi gidigat ya yanke hujja to sai kira taro da ya kira taro sai ce a zuwa zauna da aka zo aka zauna sai ce an saukar wa manzan Allah da aya kaza ita ce iza a nasrullahi wal fatu ga ku sahabbai dan Allah me kuke fahimta da wannan sura da wannan aya da aka saukar sai wani ya ce halifa abinda muka fahimta Allah cikin wannan sura yana umartar ma'aiki ya ce idan dai buɗi da nasara ta zo ana son ma'aiki ya yawaita tasbihi ya yawaita istighfari ya ce kwarai kuwa dan goga nan sai ma ka ce fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfirhu ya ce haka ne to akwai wani sahabi da yake da wani fahimta daban ko wani sahabi sai ce a ma'anan kenan kowa ma'anan kenan kowa ma'anan kenan sai ga dan yaro can mai balaga ce kai yaro Abdullahi dan Abbas me kake fahimta da wannan sura irin fahimtan ka irin nasu ya ce ya ni ba irin nasu ba to me yan fahimtan ka ya ce ni fahimta na Allah ne yake umarni yana sanar da manzan Allah ya rasulullahi ka kintsa ajalin ka ya zo zaka tafi lahira shine ma'ana ni a wajena sai sayyidina Umar ya ce abin da ka fahimta shine ni ma na fahimta sai ke gara sabai kun gani ko na gaya muku wannan yaro kuna zargi na idan na shawari da shi kuna zargi na idan na gabatar da shi kan ku amma akwai abin da Allah ya sanar da shi wanda mu bai sanar da mu ba kun ji irin nashi fahimta to shine ma yake cewa to a dubi surar ma da kyau mana za a ga ai maganar mutuwan ta zo eh ya ya ce wara aitan na sai da kuluna bi dinillahi afwajan afwajan yace to idan aka dauko shi aka karanta daga baya zai zama ja wafa ja alwafatu mutuwa ta zo Allah in ka karanta shi a gaba kuma afuwaja in ka karanto ta baya kuma ja alwafa saboda yake ce mutuwa ga ta karara a fili amma ba su gane ba shi wannan yaro da yake annabi ya masa addu'a ya gane kenan yana dauke da wani abu na ilimi na alqur'ani wanda shi ya fahimta sabai ba su fahimta ba shine ɗazun wani abu ya dan motsa ne ce to bari mu dan ba almajirai dan guzuri akan wannan dan kaɗan na ce a je a ɗauko alburhanu na imamu suyudi ba dace da shi ba sai al-itiqanu na ce to al-itiqanu ma akwai Allah shine aka ɗauko al-itiqanu fi ulumil qur'ani bari ku ji kaɗan daga cikin abubuwan mamakin sa ko da kalma ɗaya ko biyu mu karanta in ya so da daddare ma karanta sauran Saka da wato a jizayin farko jizayi na farko a shafi na ɗari uku da sittin da takwas a cikin littafi da ake kira al'itiƙan fi ulumil ƙur'ani dan so almadirai su samu wannan littafi a maulanmu yana da shi amiru janshi a malam lukumani yana da shi amma ko sauran masu tafsirin nan na kallafa muku lalle lalle kan azumi ya kewayo ku kokari ku fanshi wannan littafi kowa na kallafa muku wannan lalle a yi kokari a fanshe shi ba ciki ga abin da ake cewa wannan hadisi da isnadin sagagar أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصالحي بقراءتي عليه عن أبي إسحاق التنوهي عن القاسم بن عساكرة أخبرنا أبو نصر محمد بن عبد الله الشيرازي أخبرنا أبو المظفر محمد بن أسعد العراقي أخبرنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب أخبرنا أبو علي بن شازان حدثنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم المعروف بن دسته حدثنا أبو السهل السري بن سهل الجندي النيسابوري ونيسابوري يقينوني فكان دالي ديائنا حدثنا يحيى بن أبي أبيدة عن بهر بن فروه المسكي أخبرنا سعد بن أبي سعيد أخبرنا عيسى بن داو عن حميد الأعرج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه قال بين عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة وترانا Abdullahi ɗan Abbas yana zaune a farfajiyan Ka'aba.
na'am Eh, ya bararraje a farfajiyan Ka- Ka'aba.
Allah Kadikta na fahun nasu sai ga mutane sun mar dandazo. An kewaye shi ta ko'ina a kewaye yake. To shi kenan yas'alunahu suna tambayansa an tafsirul Qur'ani fassaran al-Qur'ani domin ya ce a tambaye shi duk abin da suke so a fassaran Qur'ani. To wayannan mutane guda biyu ƙala nafi'u bin azruqu nafi'u dan azruqu da najadatu dan uwaimiru wayannan mutane manya-manyan tabi'ai ne da aka yi su sai suka tashi sai shi nafi'u ya gaya ma najadatu ya ce ƙumbina ila hazal ladhi yajtari'u zo mu tafi wajen wannan mutumin da yake yin jaruntaka yake yin fito na fito ala tafsirul qur'an a bisa fassaran qur'ani bima la ilma lahu bihi irin abin da bai sani ba a shi ma wannan kenan daga jin irin lafazin sa kun san yana daga cikin wannan ba su yadda da abdullahi dan abbas ba kuma ba su sallama masa ilimi ba to faƙama sai suka miƙe ilai zuwa ga abdullahi dan abbas faƙala suka ce inna nuridu an nas'aluka an ashiya'a mu muna so mu tambaye ka wasu abubuwa min kitabillahi daga littafin Allah fatufassiru halana ka fasarta mana wa tatina bi musadiqatin ka zo mana da abin da ya dace na fassaran gaskiya min kalamil arabi na daga zancen larabawa na'am fa inna Allah ta'ala dan hakika Allah madaukakin sarki inna ma anzala alqur'ana bi lisanin arabiyyin mubin ya saka da alqur'ani ne da harshe na larabci bayyananne fa qala ibnu abbas sai abdullahi dan abbas yace sam an wada'a kalani amma badalakum ku tambaye ni duk abin da ya bayyana gare ku na'am faƙala na biyu sai na biyu ce a kabir ne an ƙaunin layi ta'ala ban labarin faɗin Allah cikin alƙur'ani cikin suratul ma'ariji aya na talatin da bakwai anil yamini wa anil shimali izin Ƙa- me ake nufi da izin ƙala sai ce al izinu al halaqur rafaqi raqaqi wato kewayo wanda yake jama'an ba su da yawa amma sun yi kewayo sun yi dandazo sun yi wa mutum shata hankuri kamar ke ƙasa ƙorin wata na'am ƙala sai ce hal tarifa al araba za- arabu zalika yanzu laraba sun san wannan ƙala na'am ya ce ƙwarai kuwa amma samita ubaidillahi bin abrus wa huwa ya ƙolo faja'u yu'rawuna ilayhi hatta yakunu hawla minbarihi azina faja'u suka zo yuhra'una suna kaukawa ilaihi zuwa gare shi hatta har dai ya kunu suka kasance haula minbarihi a daura da mimbarinsa izina suna kewaye sun kewaye shi gashi laraba sun san wannan jama'a shi ne abin da nake gaya muku yashi a tafsirinmu da muke na ƙur'ani akwai abubuwa da yawa nake barin su Allahu akbar saboda in mun ce za mu ringa ɗauko irin wannan kalma kaza da ta zo a ƙur'ani a koma cikin maganganun larabawa sai an samo mahallin shahid ba zai tafi ba iske ba ma ya- da yake mun zo maganan masu ilimin ne muke ba da li- shi kuma ilimin yana kansa ba Allahu akbar don shi wannan abin ya faru ne lokacin ma ya riga ya makanci yayye suke masa tambayan yake ba su amsa lokacin da makanta ba a duba wani takarda tambayan kunin sai suna faɗa yana amsa suna faɗa yana amsawa to kun ji daya sai suka sake cewa qala akbirni yace ba ni labari an qaulihi fadin Allah waftago ilayhi alwasilata me ma'anan alwasilata suratul maida aya na 35 na'am Ƙala sai ce alwasilatu alhajatu bukata. Ƙala wa hal ta'rifu al-arabu zalik yanzu laraba sun san wannan a cikin waken su Ƙala na'am yace kwarai kuwa amma samita an taratu al-abasi wa huwa yaqulu inna ar-rijala lahum ilayka wasilatun in ya ku zo ka takakkale wata halab wata hallabi inna rijala lalle mazaje lahu wasilatun suna da bukata ilaika zuwa gare ka in ya ku zo ka in sun rike ka ta hakkale maza maza ka sa kwalle wata hallabe kuma ka yi kunshi to wannan kuma wasu ilgazi ne can Allah kada sai ce akbirni an kaulihi ba ni labari fadin Allah shir'atan wa min haja ma'ida aya na 48 Mhm.
kala sai ce a shir'atu addini ya ce shir'atu nan ma'anansa addini wal minhaja a ɗari shi kuma wannan tabarki kala wa hal tariful arabu zalim laraba sun san wannan kala na'am ya ce kwarai kuwa amma samita ba su biya na bin al-haris bin abdul muttalib wa huwa yaqulu laqad nadaqal ma'mul bis sidqi wal huda wa bayyana lil islam dinan wa minhaja saka da alkhairi shi baka gani bane ladan da dakal mamunu almamunu wannan halifa na abbasiya da ake yi Na'am.
ya yi furuci bi sadiki da gaskiya wal huda da shari'a wa bayyana ya bayyana lil islami ga musulunci dinan addini wa minhaja da kuma tabarki shine wasu ka ce mamunu bai sai ya haka ba haƙiƙanin wanda ya dace da wannan sifa na Muhammadu Sallallahu shine alaihi.
Muhammadul Ma'mun Gaske.
to mu ma mun fi yarda da wannan cewa Muhammadul Ma'mun din ne na'am to gashi nan dai ringa kora jama'a saboda lokaci za mu kwana nan idan kuna ga in mun zo da daddare mu karasa to sai mu karasa in kuma za ku je ku yi nazari saboda abubuwan da yake gaban mu yana da yawa wannan dan nafza ne kurum a san su magabatan irin ayyukan da suka yi da kuma yanzu zamani ya zo rashin kunya da ake musu a ce ba su san komi ba ba su kai kafirci ma ake dangana musu wasu kafirtawa suke musu to Allah ka kare mu albarkan sayyidi rasulullahi sai mun zo da daddare in an ga zamu eh a da karasa karasa insha Allah to ai na ga bai da wahala ne sosai eh halifa to to shikenan to jama'a mun zo da daren sai mu karasa a da mu takaita nan abinda muka faɗa daidai abinda malaman mu suka nuna mana wanda muka yi kusur- kuskure daga gare mu kenan Allah ya fi mana baba gambo tana roƙon addu'a muna mata addu'a ƴaƴanta da suka rasu Allah ji kansu gaba ɗaya mu kuma Allah ya raya mu a malamin mu zai shigar da zai yi ta nasiha ya shigar da addu'a saboda sallar magariba Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatim lima sabaqa nasrul lahi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin